إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وتشيك بدأ كراتمو na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taimiyya yau muna ranar biyu ga watan safar hijira 1441 wanda ya daidai da ranar ɗaya ga watan goma 2019 miladiya karatunmu na yau ɓangaren mastalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin manzumatul baikuniya wallafar shehun malami umar ko taha بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى ودا أدرس ثم نكرشي muna cikin baiti na 21 wanda akwai gaban da ta rage mana a cikin wannan baitin wanda malam yake cewa wa ma yukhalif siqatun fihi al-mala fashazu wal maqlubu qismani tala To gaban farko mun riga mun yi sharhinta a satin da ya gabata ko a darasin da ya gabata. Wa yu khalif siqatun fihi mala fashazu. Magana akan harisi shaz ya riga ya gabata. Da aka gabar karatun yau shine wal maqlubu qismani tala. Wannan jumla ta wal maqlubu qismani tala kamar da muka faɗa cikon baitin ne. domin saboda lafazin tala da aka ambata a nan ma'ana shi ne wanda yake al-maqlub hadisi maqlub shi ne wanda yake biwa hadisi shaz shi ne tala ya bi bayansa sai dai ba ta da wata ma'ana wadda za mu yi aiki da ita a nan ta zo ne kawai takmilatul lil baiti don ta cikan ke baitin lafazin wal maqlub shi ne hadisi Uh, wanda muka wanda muka yi lissafi uh, hadisi na nawa kenan hadisi na ashirin da biyu shi ne nau'in hadisi na ashirin da biyu wanda muka samu a cikin wannan manzuma haka ne ko na ashirin da ɗaya da ashirin da biyu wannan shi ne na ashirin da biyu al-maqlub hadisi maqlub kalmar maqlub a lugar larabci shine ash-shay'u alladhi ju'ila a'lahu asfalahu ju'ila a'lahu asfalahu shine abinda aka mayar da saman sa ya dawo ƙasa a juya shi sama ya dawo ƙasa ko kuma shay'un alladhi huwila an halatihi an halatihi alula shine abinda aka jirkice shi daga halinsa na farko kamar riga riga a birkice ta ciki ya dawo waje yana kira shi sau a ce saubun maqlub mana riga wadda aka birkice ta a istilahi kamar yadda za mu gani a nan malam ya kasa shi gida biyu a istilahi na malaman hadisi wal maqlub ismani tala ko ya kasa mana shi gida biyu ta'arifinsa shine na farko wanda zai kai mu zuwa ga karanta baiti na 22 قال المؤلف رحمه الله تعالى إبدال راو ما براو قسم wa qalbu isnadin limatanin qismu wannan shine ta'rifin hadisi maqlub shine ta'rifin hadisi al maqlub ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatanin qismu da yace ibdalu rawin ma bi rawin wannan ma din na kira ce wasifa domin na'at ne na na rawin wato sifa ce ta rawin haka ta zama na kira wasifa sai ka kaddara maɗin nan bi ma'ana ayi in ka zo karanta sai ka kaddara da ibdalu rawin ayi rawin na ayyi rawin kana ma din sai ka fassara ta da ayyi musanya wani rawi da wani rawi ko ma wane ne ma anan ta zama nakira wasifa min nakira tana zuwa ma tana zuwa nakira wasifa tana kuma zuwa nakira mausufa misalin inda ta zo mausufa a cikin alkur'ani inna allaha ni'imma ya'idhukum bihi anan nakira ce mausufa amma a cikin wannan baiti ma nakira ce wasifa mana ibdalu rawin ma wato musanya wani rawi ma kuma wani ne birawin da wani rawi na daban ismu wannan shi ne kaso na farko ismu ai ya ce ya rabu gida biyu ko to wannan shi ne kaso na farko ibdalu rawin ma birawin ismu wannan shi ne abinda malaman hadisi suke kira ɓalbul isnadi wato jirkice isnadi ko juye isnadi to wajen bayanin yadda abin yake faruwa sai suka yi maganganu guda biyu suka yi maganganu guda biyu duk ƙarƙashin wannan gaba ƙarƙashin ɓalbul isnad sun yi magana biyu magana ta farko suka ce ya kasance a samu wani murwaici wani rawi wanda ya shahara da ruwaya kamar salim salim ɗan gidan abdullahi bin umar kaga ya shahara da ruwaya daga babansa to sai ya yi ruwaya daga babansa to idan wanda ya zo ya yi ruwaya saboda ya saba yin ruwaya daga shi salim ya kuma saba yin ruwaya daga nafi nafi maulabin umar maulabin umar dukkanin da nafi da salim shi salim ɗan ibn umar ne shi kuma nafi yantaccen bawa ne na ibn umar kuma dukkaninsu almajiran ibn umar ne kuma sun shahara ta fuskar ruwaya kuma a ɗabaka ɗaya suke dukkaninsu sun kasance fi tabaqatin wahida a tabaka guda suke zaka zaka iya ruwaya daga malik daga daga salim zaka iya ruwaya daga nafi duka a lokaci guda to sai mutum ya zo wajen koro isnadin isnadin ya wato ainihin ya ji hadisin ne daga salim amma da yake ya saba yin ruwaya daga gare su duka biyun sai ya cire salim sai ya ambaci nafi kun gane ko kuma ruwaya ce wadda yi targa nafi in ya zo faɗa sai ya cire nafi sai ya ambaci salim kun gane alhali kuma dukkaninsu biyun sun shahara da ruwaya kuma dukkaninsu amintattu ne to wasu saka suka fassara ibdalu rawin ma bi rawin ma'ana ka, musanya wani rawi da wani rawi wannan misalin da ni ya ishe mu misali da haka ka ambaci nafi a maimakon salim ko ka ambaci salim a maimakon nafa ka cire ɗaya daga ciki ka ambaci ɗaya ruwayar asali daga salim ka jita amma in ka zo sai ka ambaci nafa ka kyale salim ko kuma ka ambaci salim a ka kyale nafa alhali kuma daga nafa ka jita saboda dukkanin su biyun kana ruwaya daga gare su to wannan yakan dan shigewa wato ɗalibi to duka duka malamansa ne sai ya ambaci wannan ya bar wannan ko ya ambaci wancan ya bar wancan tare da cewa a wajen wancan ɗin ya ji ban san ba in kun gane wannan an gane ko to wannan haka suka faɗi na farko suka ce kuma wannan yakan faru ne bisa kuskure galibi yakan faru bisa kuskure yakan faru ne bisa kuskure tunda dukkaninsu malamanka ne da salim da nafi wannan ina misali ne da salim da nafi don mu gane dukkaninsu malamanka ne kamar imamu malik misali irinsu imamu malik da sauransu a ga suna yin ruwaya daga irin wa'annan ya ce duka malamanka ne ka ji a wajen wannan ka ji a wajen wannan to sai ka ambaci sunan wannan wanda ka wanda ba a wajen shi ka ji ba a maimakon wanda ka ji a wajensa to irin wannan yakan samu rawi ya yi hakan bisa kuskure kuma wani lokacin yakan faru da gangan ma akwai masu yin haka da gangan an samu irin wannan ka wani malaman hadisi suka faɗa misali in mun ɗauki hadisin amru bin khalid عن حماد النسيبي حماد النسيبي يا رواية دقى الأعمش دقى أبي صالح دقى أبي هريرة مرفوعا حديث ديك تشوى إذا لقيتم المشركين في الطريق إذا لقيتم المشركين في الطريق آه يا أنبتش حديث حديث ديك تشوى فلا تبدؤوهم بالسلام kada ku fara kada ku fara musu da sallama suka ce to anan Hamad ya juye ya, ya juya hadisin mana ya juye isnadin ya ambaci al'amash a maimakon Suhail asalin hadisin daga suhail ne bin abi salih an abihi an abi huraira hadisin suhail ne daga suhail ya ji shi shi kuma suhail daga baban shi abi salih shi kuma abi salih daga abi huraira an abi salih an abi shi abi salih daga babansa shi kuma baban abi salih ya ji shi daga abi huraira haka isnadin yake amma shi da ya zo maimakon ya ambaci suhail sai ya cire suhail sai ya ambaci al'amash dukkaninsu amintattu ne amma sai ya cire suhail sai ya sa al'amash kuma da gangan ya yi wannan malamai sun yi ta kawo dalilan da ya sa ya yi wannan da gangan wanda shi hamad din matruk ne daman ba a karban hadisinsa ya daman shi ba a karban hadisinsa an san shi da irin wa'annan abubuwa to so yake kawo wani bakon isnadi haka ya zo da wani sabon abu bako wanda ba a saba ji ba shi yasa sai ya cire suhail sai ya kawo amash a wurinsa to kaga wannan da gangan ya yi to ana yi da gangan amma galibi hakan takan faru ne bisa bisa kuskure an gane domin dukkanin wanda ka kawo ai duka ne shi wanda ka cire ka kawo wani a maimakonsa shi ma dai sika ne kaga dai bai kawo mu hadisin matsala amma ka cire sika ka kawo wanda ba sika ba kaga kai ma ba za ka yi haka ba ko kuma ka cire wanda yake ba siƙa ba ne ka kawo wanda yake siƙa kaba da kayi haka an san kayi kayi ha'inci hadisin kayi zama maudu'i saboda kayi ƙarya kenan ka faɗi wanda ba a ji daga gare shi ba kayi ƙarya hadisin ya zama maudu'i amma irin wannan ka cire siƙa ka kawo siƙa to an san haka bai yiwa da ganganci sai dai da mantuwa amma wasu suna yi da gangan kamar yadda hammadi ya yi kamar muka ambata kuma manufarsa kawai don ya kawo wani bakon isnadi kawai shine manufarsa kawai ya burge shi yasa matruk ne ba a ma karban hadisinsa to wannan shine misalin farko misali na biyu suka ce shine ka juya malami ya dawo gurin almajiri almajiri ya koma gurin malami ka juya shi shi ma wannan misali shi ne misalin da usaimin misalin da usaimin ya kawo a cikin sharhin da yau bai kuniya yake cewa kamar ka ce haddasani yusuf an yaqub a ce hadisin haka yake haddasani yusuf an yaqub to sai ka juye isnadin ka ce haddasani yaqub an yusufa kun fahimta asalin isnadin yusuf daga yaqub ka kuma daga zo sai ka juya ka ce yaqub an yusuf to wannan galibi yakan faru ne bisa kuskure ko mantuwa ko abin da ya kama da haka dan ba wata fa'ida da mutum zai samu in yayi hakan da gangan domin dan ka cire na baya koma gaba bai kara wa isnadin hadisin wani karfi ko kuma dan ka mai da na gaba ya dawo baya bai rage wa isnadin hadisin karfi tunda abin da ake bukata dai amincin su kowane ya zama amintacce kowanne cikin su ya zama amintacce karbabbe mai harda to kaga dan ka kara shi gaba ai wannan bai sa ya zama baka ba za ka kara masa wata martaba ba haka dan ka dawo da shi baya ba za ka kara masa wani karfi ba shi din ne dai kuma an san shi an san tarihinsa da haka wannan galibi yakan faru ne bisa kuskure da wuya kaga an yi haka bisa ganganci to wannan shine na farko ibdalu rawin ma bi rawin ismu wani zai iya tambayar kai ce to me yake sanar da kai ko me yake sanar da malamai wannan isnadin maqlub ne ya za su yi su gane domin ta iwa isnadin sahihi ne amma su in sun zo su ce maqlub ne to ya ake a gano isnadin maqlub ne to sai malamai suka ce akan gano ta hanyoyi kamar haka hanyar farko idan aka samu hadisin ya zo ta wata hanya amintacciya sabanin inda ya zo a wata hanya wadda wannan ta biyun tafi waccan aminci wato hadisin ya zo ta hanyoyi guda biyu wannan hanya tafi wannan zama amintacciya wannan hanyar da tafi zama amintacciya sai a ga isnadin ya zo ya saba ma waccan ta farkon ko waccan ta biyun alhali wannan tafi zama amintacciya to kuka da tafi zama amintacciya sai a ce isnadin ta shine daidai wancan kuma da ya zo ba daidai ba sai a ce maqlub ne misali in an samu in an samu juyawa din a jima an cire wani rawi an sa wani ko an juya wani ya dawo gaba a wancan isnadin amma a wannan isnadin aka ganshi haka normal to za a ɗauki wannan isnadin da ya zo a wannan hanya wadda tafi aminci shine daidai wancan kuma da aka samu kuskure wani ya koma gaba wani ya koma baya ko an cire wani rawi an canza shi da wani sika irinsa ya ce to shine maqlub ko kuma ya kasance wanda ya rawaito hadisin mutum ɗaya ne ba isnadi biyu bane mutum ɗaya ne amma ya faɗi isnadin farko a lokacin ƙuruciyarsa da ganiyarsa da hardansa amma daga baya bayan ya girma ya tsufa wasu abubuwa da yawa ya mammanta sai ya sake maimaita isnadin sai ya faɗe shi saɓanin yadda ya faɗe shi da an gane sai a gano wannan nabiyin maklub ne domin ya taɓa faɗa mana shi ba haka ba kuma a lokacin da ya faɗa mana na farko lokacin da yake cikin ƙuruciyarsa da ganiyar neman iliminsa lokacin da yake cikin ƙuruciyarsa da kuma ganiyarsa ta, neman ilimi to kaga a lokacin ne aka fi sa ran ya yi daidai fiye da yanzu da aka sai a ce to wannan ruwaya ta biyu ɗin an juya isnadinta waccan ta farko ɗin da ya taɓa faɗa ita ce daidai kun gane misalan in sake maimaitawa kenan idan aka samu wannan hadisin an ruwo shi da isnadi an ruwaito shi da isnadi guda biyu kowanne isnadi ingantacce ne mutum biyu suka ruwaito shi isnadi ne guda biyu kowanne isnadi sahihi ne amma sai dai wannan ya fi wannan zama amintacce wannan ya isnadin ya fi wannan ƙarfi to sai a samu wannan ya saba ma wannan kamar a wancan isnadin sai a samu ya juya malaman malami ya dawo almajiri almajiri ya koma malami ya juya amma a wannan ba haka abin yake ba abin ya dawo normal yanda yake to za mu ce wani isnadi ne yake daidai wannan da ya fi zama amintacce shi za mu ce shi ne daidai wancan kuma da ya zamo an samu sabawa sai mu ce to shi ne maklub tunda mun ga can an mayar da wani ya koma gaba wani ya koma baya mu ce wancan shi ne maklub kun fahimta na biyun shi kuma mutumin da yake mutum ɗaya ne ya rawaito hadisin shi kaɗai ne ba biyu ba shine bambanci na farko mutum biyu ne wannan ya fi wannan aminci sai suka ruwaito isnadi guda ɗaya amma sai aka samu wani bambanci wannan ya sa malami gaba wannan ya dawo da shi baya to wannan ne za mu ce daidai cikin biyu wancan na amintaccen wanda ya fi zama amintacce ya fi zama siƙa sai mu ce nashi isnadin shi ne daidai wannan kuma nashi ya zama maklo amma shi wannan mutum ɗaya ne sai ruwaito hadisi a lokacin kuruciyarsa sai ruwaito shi da wani isnadi amma da ya girma ya tsufa ya dan fara mamanta abubuwa sai ya maimaita isnadin amma kuma sai ya faɗi wani malami gaba wani baya wanda yake gaba ya dawo da shi baya ko ya cire wani wani rawi siƙa ya kawo wani siƙa a wurinsa wanda suke tabaka ɗaya suke to nan ma sai mu ce wancan isnadin na farko da ya faɗa kafin ya tsufa ya dan fara rikicewa shine daidai wannan na biyun shine shine maklub akwai hanya ta uku wanda suke ambata shine kamar a bincika a gano wancan da aka ambata shine malami na farkon na biyun shine almajiri ta hanyar duba da shekarunsu da tarihinsu sai a ga amma a nan an juya misali imamu malik shi yake ruwaya daga nafi'a imamu malik shi yake ruwaya daga nafi'a shine almajirin nafi'a an gane sai muga wani yayi ruwaya nafi'a an malik yayi ruwaya daga nafi'a nafi'a daga malik an gane to a nan sai mu ga tarihi cewa ai malik shine almajirin nafi imamu malik shine almajiri da haka kaga nan an samu qalbul isnad an juya isnadin ne da haka sai ka dawo da shi daidai a ko a yau mutane bayani gashi nan an samu qalbul isnad duba da tarihin malaman ta nan ma ana ganewa to saboda haka akwai hanyoyi da yawa da malaman hadisi suke bi wajen su gano wannan isnadin maqlub ne haka ka san farko dai almuhim ka san farko shine ibdalu rawin ma bi rawin qismu a musanya wani rawi ko ma wane ne da wani rawi wato wanda yake suke tabaka daya a canza a musanya shi ko kuma a sa shi gaba wancan na gaban a dawo da shi baya qismu wannan shine kaso na farko na biyu yace wa qalbu isnadin limatanin qismu sannan a juye isnadi a jona shi ga wani matani wannan shine kaso na biyu wato a cire isnadin gaba daya a jona shi ga wani matanin da ba na shi ba mun san idan aka koro isnadi haddasana fulanin an fulanin an fulanin idan aka zuce qala rasulullahi sallallahu alaihi kaza kaza wannan shine matani shi kuma wannan isnadin da man so yake nuna mana cewa hadisin ga hanyar da aka bi aka same shi ga isnadinsa kuma isnadin shine yake tabbatar da matani laulal isnad laƙala man sha'a ma sha'a in ba don isnadi ba da wanda ya ga dama sai ya faɗi abin da ya ga dama an gane isnadi ne ke tantance lalle tabbas wannan magana daga manzo Allah take to sai mutum ya cire wannan isnadin sai ya jona ma wani matani sannan ya cire matanin wancan hadisin ya juna ma wannan matanin ya- ya- isnadin wancan hadisin ya juna ma wannan matanin to wannan shine wato nau'i na biyu wa qalbu isnadin li matanin qismu misalinsa a ce mutum ne ya yi ruwaya ya ce ya yi ruwaya daga hanyar misali daga hanyar yazid an amru an khalid wannan matani ne wa isnadi ne mu dauki wannan isnadi ne ka yi ruwaya mutum ya yi ruwaya wani rawi ya yi ruwaya ta hanyar yazid an amru an khalid sannan kuma sai a samu kuma ga wani isnadi can shi kuma an samo shi ta hanyar bakar an sa'ad an hatim idan yazo sai ya ɗauki wancan isnadin na farko sai ya jona ma matanin wannan isnadin na biyu sannan sai ya ɗauki ɗauko wancan isnadin na wancan matanin ya jona ma wannan matanin na biyu ku gane abin da nake nufi ya cire isnadin wancan ya dora ma wannan matanin ya dau- in ya- sai kuma ya dauki isnadin wannan sai ya jona ma wancan matanin to wannan shine malaman hadisi suke kira qalbu isnadil matani qalbu isnadil matani wato jirkice isnadin matani juye isnadin matani wanda galibi hakan yakan faru da gangan dan a gwada malamin dan a jarraba malamin a gwada shi to idan ɗalibai suna son su gwada ƙwarewar wani malami ta fuskar hadisi sai su ciccire isnadan wasu hadisai su jona ma wasu sai su karanta masa hadisan su gani zai gane su ko ba zai gane ba da gangan suke yin haka wanda mutanen bagdad sun taɓa yi wa imamul bukhari wannan mutanen bagdad ta ƙasar misra a ƙasar iraki bagdad ta iraki sun taɓa yi wa imamul bukhari irin wannan yayin da suka ji labarin imam al-bukhari zai zo bagdad tunda shi yawo yake yaje nan yaje nan yana neman hadisi suka ji labarin imam al-bukhari zai zo bagdad kuma an san yadda ya shahara ta fuskar hadisi duk suka ce to wannan mutumin sai mun gwada shi haka suka tara dukkanin malaman hadisin da suke bagdad da ma kewayen bagdad da wanda aka san kwararre ne ta fuskar hadisi sai aka aka ainihin tattara su wuri ɗaya suka ce abin da ya sa muka tara ku so muke mu jarraba wannan mutuma kururuta shi da kuzuzuta shi da ake yi ya cancanci wannan matsayin ko bai cancanta ba wannan ne muke son mu yi da haka hadisai ne guda ɗari ga su so muke mu ciccire isnadin su mu jajjona ma wasu mutum wannan a cire isnadin sa a sama wannan a cire isnadin wannan a sama wannan matanin to sai mu tambaye shi mu ga in zai iya ganewa haka za mu ɗauki mutum goma zarata mahardata masu kaifin harda kowa sai a bashi hadisi goma amma kowane hadisi matanin isnadin hadisin ba na- ba asalin nashi ba ne kowane a bashi guda goma in bukhari ya zo kowa sai ya zo ce ina da tambaya sai ya koro nashi hadisan guda goma mu ji ya zai ce A- an gama wannan an shirya sai ga bukhari bukhari allah ya ji kanshi da gafara sai ga shi ya zo sai ku mutane suka taru aka taro suka ce to muna da tambaya kaji kaji kaji kaji ce bismillah na farko ya koro nashi isnadan da hadisin haddasana fulanun an fulanin an fulanin ko kala fulanin ko kala haddasana kaza gwargwadon da yadda ya koro isnadin idan ya zo ƙarshe sai ya ce kala rasulullahi kaza sai ya faɗi matanin da bukhari bai san wannan isnadin da wannan matanin ba Eh, sai ya ce sai ya ce la a'rifu wannan hadisin ban san shi ba ci ban san shi ba in ya kare goma wancan ya zo shi ma ya nashi goma haka suka yi sai da suka kare duka kowa ya kare nashi duka buhari yana cewa wannan hadisin ban san shi ba gama garin mutane yan hayaniya sun ce ah hazar rajul la ya'rifu shay'an wannan wannan mutum fa bai san komi ba ya za a bijiro maka hadisi goma duka ce baka san su ba hadisi ɗari hadisi ɗari duka ce baka san su ba a wannan mutum bai san komai ba shi kuma abinda bukhari yake nufi la a'rifu hadha sanada li hadha hadis ban san wannan isnadin tare da wannan hadisin ba da suka kare kaf sai bukhari ya miƙe rahimahullah ya koro kowane hadisi da isnadin sa na gaskiya wannan hadisi kai da wani da kace kaza kaza ai wannan isnadin da ka faɗa ba nashi bane isnadin shi shine wanda wani ya faɗa haddasa na kaza kaza kaza qala rasulullahi kaza kai kuma hadisi wancan da ka kawo ai wannan isnadin da ka sa mishi ba nashi bane isnadin sa shine kaza kaza kaza kaza kowanne isnadin kowanne hadisi sai da ya maida shi ga isnadin sa na asali sai da ya kammala duka hadisan guda ɗari to daga nan sai suka san wannan mutum aya ce daga cikin ayoyin Allah ya ajiye ta a ban ƙasa a wajen harda da aya ce da haka sai suka rissana suka miƙa wuya suka sallama dole to kaga wannan shi ake kira qalbu isnadil matan a cire isnadin hadisin a jona ba wato wani matani galibi sukan yi haka don su gwada malami amma wani lokacin yakan faru ta hanyar saboda algishu wani lokacin yakan faru mutum yana son ya yi algishu yana son ya kawo hadisi a karɓe shi alhali kuma isnadin hadisin bai inganta ba kuma yana son a karɓi hadisin ko yana son ya gina wani hukuncinsa a kai ko wata aƙidarsa a kai misali ko yana son da ya gina wata manufarsa a kai amma hadisin bai inganta ba to yanzu kuma yana son hadisin ya karɓu yanzu sai ya cire isnadinsa na asali sai ya ciro kawo wani isnadi sai ya jonawa hadisin an gane da gangan yake da gangan yayi wannan saboda hadisin ya samu karbuwa to wannan wani nau'i ne na tadlisi wanda muka ambata a baya sai dai ta wata hanya daban wani nau'i ne na tadlisi haka in mutum yayi haka hadisin ba a karbansa ana watsi da shi ne gaba daya kuma hadisin ƙarya ne ya zama wani ƙarya tunda an bashi isnadin da ba na shi to wannan su ne kaso guda biyu da malam ya faɗa su ne kaso guda biyu da ya faɗa to malamai suna ƙara wani kaso a nan sai dai shi bai shafi ɓangaren isnadi ba ya shafi ɓangaren matani ne wani kaso na uku da suke kawowa amma shi ya shafi ɓangaren matani shi yasa malaman fikihu ne ma suke lura da wannan suke lura da wannan malaman fikihu don su malaman hadisi suna lura da da isnadi ne ya inganta ko bai inganta ba amma su malaman fikihu su ne suke lura da kalbul matan suke lura da da juyewar matani ya zama matani an juya shi matanin ba isnadin ba sai zama an juya shi an faɗi wata kalma an kai wata kalma gaba an jirkice wata kalma an kai ta wani gurin da ba nata ba an ɗauko wata an kawo wurin da ba nata ba to malaman fiqh su suke lura da wannan domin irin wannan shi yake canza hukunci da zaran wata kalma ta canza hukunci zai canza a karatunmu na qawaidul musla muna faɗa tarkibi yakan canza ma'anan kalma ko ya canza ma'anan siyaki to kalma ta zo a nan in an juya tarkibin sai ka ga ya ba da wata ma'ana daban to su kuma malaman fikihu da ma'anar suke bukata dilaran suke so mai hadisin yake karantarwa don su gina hukunci a kai to idan hadisin ya zo a jirkice kaga za a gina hukunci a kan shi sai zo kuma hukuncin ya saba yadda abin yake kisa suke lura da da matanin hadisi shin a daidai ya zo ko an jirkice shi to jirkice matanin hadisi yakan faru ta hanyar wasu daga cikin murwaita wanda matanin yakan rude musu da haka sai su ruwaito hadisin ba a fuskansa ta asali ba asalin hadisin ga yadda yake amma in sun zo sai su juya su faɗi wani abu daban matanin ne amma sai zama ɗan saba shi ba daidai ba misali hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yarda wanda manzan Allah su salama yake cewa sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu zuwa ƙarshen hadisin hadisin Bukhari ya fitar da shi kitabuz zaka babu babun as-sadaqa babun as-sadaqatu bil yamin ko kace babu sadaqati bil yamin Muslim ma ya fitar da shi a kitabuz zaka fadlu ikhfa'is sadaqa hadisi ne ingantacce to a ƙarshe ƙarshen hadisin sai manzo Allah yake cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya bayar da wata sadaka ya ɓoye ta ya yi ta a ɓoye har sai da ya kasance hagunsa bai san abin da damansa ya bayar ba wani daga cikin marwaita sai ya juya matanin sai ce hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu har sai da ya kasance damansa bai san abin da hagunsa ya bayar ba malamai da suka zo suka kalli da da wani hannu ake yin sadaka ana sadaka da hannun hagu ne da hannun dama ake yawa kenan in aka tafi akan asalin yadda shi marwayacin ya faɗa wanda zai iya fahimtar kenan ya halatta a yi sadaka da hannun hagu tun da gashi annabi ya ce har mutum ya bayar da hannun hagu dama bata sani ba wani zai iya cewa kenan in zaka ba mutum kyauta ko sadaka kana iya bashi da hannun hagu daga sai hukunci ya canza alhali abinda muka sani a hukunci ana yin kyauta ne da hannun mai da hannun dama ana cin abinci da hannun dama aisha ta ce annabi wato damunta abu takan faranta masa takan burge shi komai a fara shi da dama to da suka kalli wannan sai suka gano cewa ke an anya nan akwai abin nan kuwa da suka duba sai suka gano a'a rawin ne ya juya asalin hadisin yanda yake yanda muka faɗe shi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har sai da damansa ya kasance bai san abin da hagunsa ya bayar ba to kaga wannan daidai kenan daman sadaka da dama ake yin ta an gane misalin farko domin in mun tafi akan wancan hukuncin zai canza zai iya zai bayi zuwa ga halaccin sadaka da hannun hagu shi yasa malamai suka lura da wannan hadisi na biyu hadisin da Imam Bukhari ya rawaito Usaimin a cikin sharhi ya kawo shi da siga annahu yabqa fi nari fadlun amman dakhalaha fayunshi'u Allahu laha aqwaman fayudkhiluhum an-nar hadisi yanda yake cewa wai za a samu raran guri a cikin wuta kowa ya shiga sai wutan ya zama bata cika ba ita kuma Allah ya mata alƙawarin zai cika ta to idan bata lokacin da bata cika din ba sai Allah ya kirkiri halittar wasu mutane sai ya zuba su cikin wuta don ya cika ta an gane to sai shi usaimin yake cewa to kaga wannan hadisin ya jirkice wa rawi ne rawi ne ya juya shi asalin yanda hadisin yake annahu yabqa fil jannati fadlun a cikin aljanna za a samu wuraren guri amma da halaha bayan kowa ya shiga sai a samu wuraren guri min ahli duniya amma da halaha min ahli duniya wanda suka shige ta duka mutanen duniya ba sai zama su cika ta ba fa yoshi Allahu laha aqwama sai Allah ya halicci wasu mutane na daban fa yudkhiluhum aljanna sai ya shigar da su aljanna dan ya cika ta da ya kawo hadisin sai sai yayi takhrijin mai takhriji yayi takhrijin hadisin yace yana cikin kitabul yana cikin Bukhari kitabut tauhid babu qaulihi ta'ala wa huwa al-azizul hakim an fahimta to anan anan suka ambaci hadisin sai dai hadisin mun ambace shi a baya in muku manta ba mun ambace shi a can da muke maganar hadisi shaz mun ambace shi gurin da muka yi maganan hadisi shaz sai dai idan ka koma wannan guri da suka faɗa kitabu tauhid babu qawli ta'ala wa huwa al-aziz al-hakim ba za ka ga hadisin ba in ka koma can ba za ka ga hadisin ba amma asalin hadisin inda ya zo shine a cikin abin nan a cikin a cikin kitabu tauhid babu ma ja'a fi qawlihi inna rahmatallahi qaribun qaribun min al-muhsinin a nan ya zo shi ma ba da lafazin da shi usaimin din ya faɗa a nan ba ba da wannan lafazin ba domin shi ya kawo shi da lafazin annahu yabqa fi nari fadlun amma dakhalaha fa yunshi'u Allahu laha aqwaman wa yadkhiluhum an-nara hali a can ba da wannan lafazin ya zo ba ina ga ko da ya rawaito shi ne bil ma'ana ya koro shi ne bil ma'ana amma asalin inda ya zo in ka koma can babin da muka ambata kitabu tauhid babu ma ja'a fi qawlihi inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin ya zo da lafazin a takaice wa annahu yunshi'u lin-nari man yasha'u fayulqawna fiha Allah zai kirkiri wa annahu yunshi'u lin-nari man yasha'u zai kirkira zai kirkira wa wuta wasu mutane wanda yaso ko wadanda yaso zai kirkira musu man yasha'u wadanda yaso cikin mutane ko mutane da aljanu fayulqawna fiha sai a jefa su a cikin wuta din idan aka zuba su a cikin wuta fataƙulu hal min mazidin wutar sai ta ce har yanzu don akwai ƙari a ƙara zubowa kamar mai taso uku ya ce hatta ya da'a fiha qadamahu har sai Allah ya sanya kafarsa a ciki an sanar ta ce qat zuwa ƙarshe to haka lafazin yanzu kaga can ina ga usaimin ya kawo shi ne bil ma'ana ruwaya ce bil ma'ana amma asalin yadda lafazin ya zo haka ya zo Allah zai kirkiri wasu halitta na musamman ya zuba a cikin wuta a tambaye ta kincika halim talata ta ce har yanzu dai fataƙulu halmin mazidin sai Allah ya sa kafarsa a ciki sannan ta ce qat qat ma'ana ya ya ishe ni ya ishe ni shine ma'anan qat qat kun gane to anan sai Usaimin yake cewa abin da yasa muka ce isnadin wannan hadisi da Buhari ya rawaito cewa za a halarci mutane a sa cikin wuta muka ce an juye isnadin ne abin da yasa muka faɗi haka yace wa zalika saboda li'annahu in sha'uwa ƙawamin linnari a ce Allah ya halicci wasu mutane don ya sa su cikin wuta yunafi kamalar adalillahi ta'ala yana kore kamalar adalcin ubangiji ta yaya Allah zai halicci mutane ba tare da sun yi laifi ba a zuba su a wuta wannan yana kore kamala ta adalcin ubangiji sannan na farko kenan ko shi kuma Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zaluntar kowa shi yasa sai malamai suka fahimci kenan abin da ya kamata a ci a'a raran wuri ne aka samu a aljanna aka halicci mutane aka sa su aljanna kaga nan babu babu babu zalunci a an halice ka an saka cikin ni'ima aga ba a zalunce ka ba sannan kuma yace ya saba wa hadisai ingantattu da suka zo da su shi bukhari ya ruwaito su usaimin yayi hujja da wani inda take cewa la la yazalu yulqa fi an-nari wa hiya taqul hal min mazid hatta yada Allah ta'ala alaiha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din wa taqulu qad qad nan hadisin abin da yake cewa wuta ba za ta gushe ba tana cewa halmin mazid a ƙaro akwai ƙari har sai Allah ya sanya kafarsa a ciki to sai sashen ta ya haɗe da sashe ta ce qat qat ai hasbi kafani ya ishe ni ya ishe ni shi ma wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi Abu Dawud a cikin kitabu sala babu kaifa ba shi bane Bukhari ne ya fitar da shi cikin kitabu tauhid Muslim ma ya fitar da shi a cikin kitabu tauhid a cikin a cikin kitabul muslim a cikin kitabul janna babu qawlu babu qawlihi ta'ala ko kace babun qawluhu ta'ala wa huwal azizul hakim duka hadisi ne wannan da malai ya kawo to kaga wancan ya sabawa wannan dan shi wannan ya nuna idan wutan ta ta cewa halmin mazid halmin mazid ba wai wasu mutane ne Allah zai halitta ya sa a ciki ba kafarsa zai sa a ciki kun gane kaga wancan cewa zai halicci wata mutane ya sa a ciki sai ya zama waya ce ta kuskure bayan wannan ma shi imam bukhari da muslim din sun rawaito hadisin da lafazin fa'amman naru fala tamtali'u hatta yada ar-rabba tabaraka hatta yada ar-rabbu tabaraka wa ta'ala fiha rijlahu fataqulu qad qad ita ita wuta ba za ta gushe ba wato ba za ta cika ba har sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kafarsa a ciki nan sai ya zo da lafazin rijlahu kafarsa fataqulu sai wutar ta ce qat qat a an fahimta zuwa ƙarshen abin da yace to da yaje can gaba sai yace wa ammal jannatu amma ita aljanna fa inna Allah azza wa jalla yunshi'u laha khalqan Allah zai halitta mata wasu mutane na musamman to kaga inda asalin hadisin yazo kenan wancan sai aka fahimci cewa an samu jirkicewar matanin hadisin wannan wanda muka ambata wannan Bukhari ya kawo shi a cikin kitabut tafsir كتاب التفسير كتاب كتاب التفسير سورة قاف باب قوله كو باب قوله تعالى وتقول هل من مزيد أنا بخاري كاوش مسلم ما يكاوش أدين كتاب الجنة وصفة نئيمها وأهلها باب النار يدخلها كو باب النار يدخلها الجبارون وتا الجبارون كان قرر روزا سشكيتا أنا مسلم يكاو أو أنا باب مسلم يكاو حديثا da haka gaskiya ne wato hadisin ya jirkice wa wato marwaitan ne wasu su ce wani marwaici ko su ce shi kanshi buharin ne abin ya jirkice masa amma ko da cewa abin ya juye wa matanin ne ya juye wa imamu buhari wannan baya rage wa shi buhari din matsayi ko daraja a wajen abin da aka san shi na na ilimin hadisi to duk wannan yawo da muka yi abin da muke so ku fahimta me yasa malamai suka gano hadisin cewa Allah zai halicci mutane na musamman ya sa a cikin wuta saboda bata cika ba a cika ta muka ce wato matanin ya zama an an juye isnadin an juye matanin ne ba isnadin ba an juye matanin me yasa aka faɗi haka saboda cewa Allah ya halicci mutane ya sa su a wuta ba tare da an kawo su duniya ko wani abu wani ya faru da su ba yana kore kamalar adalcin ubangiji amma idan aka ce ya halitta ya halitta mutane ya sa su a aljanna kaga wannan rahama ce dama aljanna kai kanka ai da rahamar Allah yana sa ka ne da rahamarsa ba dan aikin ka ba kaga wannan bai kore ba zai sanya wa Allah wani abu na na nakasu ko tawaya ba amma wancan wani zai fahimci cewa Allah ya Allah ya yi zalunci kenan ya halici wasu mutane musamman ya sa su a cikin wuta ba tare da wani laifi ba duk da malamai suna cewa da Allah zai ɗauki mutanen duniya da gaba ɗaya ya sa su wuta ba a cewa Allah ya zalunce su ai ba Usaimin wannan tambayar ya bada amsa da wannan yake cewa a kaddara Allah ya dauki mutanen duniyar nan kam duka ya samu wuta bai zalunci kowa ba an fahimta bai zalunci kowa ba in ya sa kowa wuta bai zalunci kowa amma duk da haka dai matanin ba haka yake ba dan mutane in aka tabbatar da wannan matanin to zai samu mutane wahamin wato korewa ubangiji kamalar adalci to shi yasa aka maida shi asalin yanda yake kuma shine daidai matanin maqlub ne yanda aka faɗa juya shi akai maganan aljanna ake yi ba wuta ba to bayan wannan akwai wani hadisi shi ma wanda misali ne akan wannan hadisin bukhari ya fitar da shi mazala yana cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yada yadayhi qabla rukbatayhi idan ɗayan ku zai yi sajada to kada ya faɗi kamar yadda raƙumi yake faɗuwa ya fara ɗora hannayensa sannan gwiwoyinsa yadda muka ce imamu ahmad ya fitar da shi da abu dawud a cikin kitabu sala babu kai fa yada'u rukbatahu qabla yadayhi nasa'i shi ma a cikin as-sala babu babun awwalu ma yasilu ila al-ardi min al-insani fi sujudihi kaga anan sai yace kar mutum ya faɗi yanda raƙumi yake faɗuwa ya fara ɗora hannu sannan me sannan gwiwa to malaman saudiya irin su usaimin irin su ibn baz da sauransu suka ce wannan hadisin maqlubul matani ne an juya mataninsa kamata ya ce falyada rukbataihi qabla yadayhi ya fara dora gwiwoyinsa sannan hannunsa aka ce me hujjar ku suka ce saboda raƙumi in zai kwanta me yake fara dorawa hannu kun gane hannun gaba kafar gaba take fara sauka sannan ta baya to kai kuma an ce karka yi yanda yayi to idan ka zo ka dora hannunka na gaba in ka ɗora hannayenka suka fara zuwa ƙasa kamar yadda ƙarshen hadisin ya bayyana haka ya saba wa farkon hadisin ƙarshen hadisin ya saba wa farkon hadisin kenan yadda zai zamo daidai falyada rukbatayhi qabla yadi suka ce to hadisin matanin ya jirkice wa marwayacin hadisin ne maimako ya ce falyada rukbatayhi qabla yadayhi sai ce falyada yadayhi qabla rukbatayhi haka suka faɗa suka yi ta kawo dalilai akan wannan har ma suke siffata wajen sujuda kamata yi gwiwa ta fara zuwa sannan hannaye sannan goshi wajen tasowa goshi ya fara daukowa sannan hannaye hannaye su biyo shi sannan gwiwoyi su tashi suka yi bangaru da yawa akan wannan amma da yawa daga cikin malamai in ka koma jumhurin malamai wanda ita ce mazhabar malikiya ita ce mazhabar auza'i mazhabar ibn hazm az-zahiri da sauran da yawa daga cikin malamai irin su ibn taymiya ibn al-qayyim sun yi hujja da hadisin ibn umar hadisin wannan hadisin na na na abu huraira da kuma hadisin ibn umar da shi ma bukhari na ga da muslim ne suka rawaito shi duka sun nuna hannu ake fara dorawa sannan mai sannan gwiwa hannu ake fara dorawa to su sun kai sun yi hujja akan cewa wannan hadisin na abin nan wannan hadisin na na na na, na abu huraira na abi huraira suka ce a matanin an juya su waɗancan na su malaman saudiya ji an juya mataninsa ne su wannan malaman abin da suke cewa gwiwar gwiwar dabba a hannunta take su abinda suke cewa gwiwar dabba tana hannunta ne gwiwar dabba kai ai gwiwarka a kafafuwanka take ko to ita kuma dabba gwiwarta a hannayenta take har ma suka yi hujja da hadisin suraka wanda yake cewa kafafuwan doki na lokacin ana maganan badar yaƙi yaƙin ana maganan hijira hadisi yana maganan hijira yace kafafuwan doki na sai da suka nitse cikin cikin ƙasa sai ce hannayen doki na har sai da suka kai gwiwa har sai da suka kai iya gwiwa kafafuwan dokin na gaba sai ce sai da suka kai iya gwiwa walai suka yi hujja da wannan akan cewa kenan gwiwar dabba a kafafuwan ta ta gaba ta ciki shi sarakuni in zai gurfana da in zai gurfana da kafafuwan gaba yake gurfanawa dan ita ce gwiwarsa to shi kuma dan adam gwiwarsa a kafarsa ta baya take haka in ya dora gwiwarsa to yayi irin na rakumi yayi irin na dabba ya zai ya saba wa dabba ya fara dora hannayensa a hankali sannan ya dora gwiwoyinsa to gaskiya in ka je ka koma ka kai ta kallon maganganun malamai kai ta kallon sharhi sharhin wa'annan hadisai in ka koma littattafai yadda malamai suka yi ta sharhin su a za ka ga sun fi karfafa wancan magana ta ka fara dora hannaye su albani ma da suka yi rubuce-rubuce a cikin cikin sifatu salatun nabi da suka yi rubuce-rubuce akan wannan duk sun fi karfafa fara dora hannu sannan gwiwa duk da in mutum ya ɗora gwiwar ba za ka ce ya yi laifi ba ko ka ce ya yi bidi'a ko kai wani abu irin wannan domin abu ne kawai na na ishtihadi amma abin da zai fi zama daidai fara ɗora hannun sannan sannan gwiwa mun ji wannan shi mako da haka na ga malam yana shawagi muna iya burki daga nan hadisi maqlub yana daga cikin nau'ukan hadisi da ifi yana daga cikin nau'ukan hadisi da ifi me yasa malamai suke sa shi cikin nau'ukan hadisi da ifi suka ce li'annahu yadullu ala adami dabtir rawi saboda yana nuni zuwa ga rashin hardar marwaici wato marwaicin bai da cikakkiyar harda tunda ya kasa rike matanin har ya juya shi ya hada wani da wani ko ya cire wani rawi ya sa wani ko ya juya na gaba ya dawo baya ko kuma wajen matanin ya juya matanin wani alama ce ta rashin kaifin harda to shi sai suke sa hadisi maqlub daga cikin nau'ukan hadisi da'ifi anan za mu tsaya da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah